الظليم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد البكر وأبلغ والخاتم لما سبق ناصر الهدي والهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجداره العظيم أنا بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله an ba da shawari cewa mu dinga sa ranakun ranakun da mana ranakun kwanakin wata kafin mu fara karatu domin ya zama a lissafi yana tafiya tare to alhamdulillah yau muna yau ne ga wata yake ni na yi tafiya ne na na yau shi daga wata ko shi daga watan ramadan a shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ko na daga watan april a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muladiyar annabi isa alaihi salam a ubangiji yake cewa laifin rakan na lamar shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun Ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa a ya rasulallah ya rasulallah an sha ruwa ai ko ba sha ruwa wani in ba sha ruwa ba sai a sai mu sa a rama ya yi oda ko? a subhanahu wata'ala lokacin sarki ke gaya wa annabi laisa laka min al'amri shay'un wato a cikin wannan al'amari namu na addini baka da wani abu ya rasulullah a aw yatuba alayhi Allah ga dama ya mutu ya ce mutu aw yu'adhibuhum ko ya mutu azaba wato anan idan a farko abin da yake kasancewa sababin nuzul wato dalilin saukar wannan aya lokacin uhudu ne don ayar da za mu shiga yanzu nan gaba za mu fara magana ne akan yakin uhudu to lokacin yakin uhudu da aka yi abin da aka yi mara daɗin nan a ya zama manzala sulani sallama yaki ya ci musulmai dama abin da aka yi bayani a uhudu manzo Allah ya gaya wa sahabbai ya aje su a wani tsauni ya ce musu ko mun yi nasara ko mun faɗi ko mun yi nasara ko an yi nasara a kan mu ku sauko daga kan wannan dutsen ya aji wani nasarar minas sahabai ce ko mun yi nasara ko an yi nasara a kan mu ku tsaya a nan kar wani ya sako karkashin abdullahi bin zubair saboda haka aka sauka da ci gaba da yaki an ci gaba da yaki lafiya lau yaki yana tafiya yadda ya kamata musulmai suna nasara ana kashe kafirai kawai su wanda suke saman nan sai suka akwai hayaniya su suke surutu nan ba surutu sai ya zama a yaƙi na tafiya yadda ya kamata ana samun nasara kawai ce na saman nan sai suka ce a'a tun da an yi nasara bari mu sauka mu kwashi gani ba sun saba ko ba saba ba kuma damar shi annabi ana saba masa ne zai kasance sai matsala kana saba wa manzo Allah to matsaloli ne za su ta zuwa saboda haka da suka shi shugaban da aka ajiye su karkashin sa Abdullahi bin Zubair yace mai gida ga abin da ya gaya mana kar ku sauka kar ku sauka ya ce mana ko mun yi nasara ko an yi nasara a kan mu tsaya a nan kar ku sauka ta ce a su abin da suka fahimta a maganar da kawai yana so ne a tsaya a kara wani gungu idan an yi nasara su sauka sai suka sauka to daman hikimar da ya sa mazalla ya ce su tsaya a wannan waje saboda wuri ne da idan ba kowa kafirai za su zago ta baya su farwa musulmai zai zama gaban musulmai kafirai bayan su ma kafirai za a sa su a tsakiya to amma in an tara wajen in sun zago sun zo za su wuce in sun ga musulmai suna na to ba za su iya wucewa karkashin kalu bin walidin kafin ya zama musulmi shi zagoranci wannan kafiran suka ratso ta nan shi ke suka farwa musulmai aka kashe su tsayawan musulmai har ya kai ga su wato manya-manyan sahabbai suna guduwa akwai mus'ab bin umairin saboda yana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe akwai wani sahabi ana cikin nadirin sunansa ana cikin wannan yanayi sai har yaƙi sahabbai sun gudu har yaƙi ya iso wajen manzon Allah saboda haka suka fasa wa annabi goshi aka karya masa haƙori hancin manzon Allah yana zubar da jini to annabi sai yake cewa yaushe Allah zai yi wa al'ummar da suka yi wa annabinta haka rahama amma shi Allah ba yana faɗa ne a gane fikihun magana ba yana faɗa ne da niyyar Allah ya mutu azaba ba a'a shi kamar manzo Allah yana da kunta wato yana jin zafi ina ma da ba su yi haka ba wato manzo Allah na nufin sun zo inda sun taba wani wajen da ba a tabawa tun da har suka kai daga su yi annabin ta haka ko da Allah yana da niyyar musu rama an yi Allah zai musu rama kuwa shi ne hikimar magana ina ba ta gama sun gane yaushe Allah zai yi wa al'ummar da ta yi wa annabin ta irin wannan in ji manzo Allah yana faɗa yana kokawa ba wai abin da suka yi masa yake kuka a'a kamar yana tausaya musu kamar sun yi wani abin da a wurin Allah zai yi wahala yanzu a kalle su shine manzo Allah yake faɗan wannan to mazala yana faɗin wannan da yake ai wato tun da yana cikin su ai rahama a yanzu suna sai ga aya aya nan sai ta sauka a yasa da kamar lafin shagun ai ya rasulallah ai al'amarin a hannunmu yake idan mun bar a nan ba ana nufin wai ana an gajiyar da allai bane a'a an saba an saba wa manzo Allah sauki maimakon annabi shi ne zai zama ya shirya da wani ya shirya da wani a'a aikinsa kawai yayi ne wa ma'ala yana illa albalagul mubin aikinsa kawai yayi wa'azi shirya kuma tana hannun wa shike da mai da tafi wahala ko ba ka bane man yahdillahu fa huwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda duk Allah ya shirya da shi zai zama shiryayye wanda ko ya bata ba zai taba samun wani wanda zai shirya da shi ba ai mu wato kamar aikin ne aka rage wa annabi kai wa'azi kuma kuma shiryar ma mu ba da kai ne zaka dinga wato shirye da'a kawai ka mutu wa'azi shiryar mu ka bar mana aiki an an rage wa manzon Allah aiki duk da wani wuri a cikin Qur'ani zaka daina cewa wa innaka latahdi ila siratil mustaqim ya rasulullah kai mai shiryarwa ne zuwa ga hanya ina fatan jama'a an gane saboda haka sai ya zama laysa laka min al-amri shay'un ay bal al-amru lillahi takbir to kunji shekul islam yace sai aka ce dukkan al'amarin a hannun Allah yake ya rasulullah kai hakuri ana ba ana rarrafe annabi kai hakuri aw ya tuba alaihi in Allah ya ga dama zai su zai yafe musu amma ga yafe wani da zake aw ya tuba alaihi aw ya tuba Allah alaihi bil islami idan Allah ya tewar ba wai sun yi wannan aikin za a bar su bane a'a ya tewar shi ne me za su dawo za a musuluntar da su su zama musulmai a cikin sa kamar Khalid bin Khalid bin Walid sai zan sai da zan babban sahabi har ana kiran har ana kiran sa Asadullah sai da zama daga cikin manya-manyan gwarazan musulunci ya yi yakukuwa da yawa ya zama birnin har ma yana jagorantar yaki ana a mazala yana nana shi kwamanda ku shi ne nan auyo tuba alaihi ke na bin islam auyo azibahun fa ya turkuhun ya mutu na alal kufuri ai Allah zai bar su ya mutu na alal kufuri su mutu a kan kafircin su bai azibahun ya mutu azaba fa innahum zalimuna domin sun zalunci kansu al'umma dai ta lalace ta zama irin annabi Muhammadu in banda an sa musu shamaki idan su gashi yana gani amma baya gani yaushe ne kamar manzan Allah yadda yake nan da farjini da haiba duk sassan jikin ba irin sassan jikin kowa bane ina fata an gane idan annabi ba irin idan sauran mutane bane dukkan ba irin ta sauran mutane bane jikinsa ainihin gangan jikin manzo Allah ba irin da mutane ba ne. Ai wani yanzu in ya zo wucewa nan, taron jama'an nan, in ka gan shi da kwarjini da haiba, kai kanka ya wuce kawai ka shakwarar nan ka ce, Malam, ban wayarka, irin abin da ake yi nan. Wallahi wani ya wuce haka, da azzar da komai ba zai yi kai masa irin wannan ba. To balle annabi Muhammadu a'a ai duk wannan abun hikima ce ta Allah dan a nuna maka duniya ba komai bane mu je lahira ku ga yadda manzo Allah yake sai ranar lahira a fi an yaba a taka rabbuka madaman mahamuda sallallahu alaihi wasallam sai ranar lahira za ka ga waye annabi muhammadu saboda wannan abarkan ba wata ba wacce abun Allah sai hakan zai faru za a samu shamaki har su dinga cewa ma ya timo a bidani ko kaza ko kaza ko kaza sai masa sha'iru sai masa majnunu ai wallahi saboda duniya amma in ba san haka ba manzo Allah ya wuce haka ai kuma da yake a cikin abun ana so a bada karantarwa kisa na sha faɗa ko wasu hadisai da wasu za su ji kamar wannan hadisin ai yana taba darajar annabi kamar yadda wasu ke faɗa lallai akwai hadisai da za su suna da wasu abubuwa nan abu dubawa to amma wasu hadisan kuwa ba jama'ar musulmi in kaga an yi wani abun ana so a da wani karatu ne a ciki to sai kaga abun kamar a siyakin yadda hadisin ya zo kamar akwai kaskantar da janabin manzo Allah amma abun ba haka bane na sha ba da misali mu ga hadisin mantuwa a sallah mantuwa a sallah manzo Allah mantuwa kan shiga ce ko ta waya eh sai mutum ya manta abu ai ko malamin a ulumul hadith akwai abin da ake kira dabtu tadli wato mutum ya zama mai kaifin hadda ai mutum ya zama mai rike abu da kaifin hadda shi da Allah wannan martaba ne ko ba martaba ba ai baiwa ce wanda sai wanda Allah ya zaba yake musu to kuma mutum ya zama addanta ne zama kuma wannan shi kuma mai mantuwa ne ai tawaya ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai tsaya sai zama sai an an sai na baya sun yi mai sun taso shi a alqur'anin da yake mai wanda ya zama shi aka saukarwa sannu ukuri duka talatan za mu karantar da kai ba za ka manta amma sallah sai zama yayi mantuwa kai ka ɗauka mantuwa ce? A'a, ai idan ba a yi, idan ba a yi haka ba, manzo Allah ya koma, to ya za mu yi samu hukuncin irin liman ɗin da shi kuma bai da irin kwakwalwar rike karatu idan ya yi mantuwa ya za a yi. Ya fara sallah kenan? Ba mantuwa ba ne, akwai ire-iren irin waɗannan hadisan. Wanda a siyakin zaka kamar wani abu ne na kamar an taɓa janabin annabi amma ba haka abu ne ta ba ana so a fitta wani ilimi ne ko wani karatu ko wani cikin hikimar yin da ya sa haka ɗin ɗai na zalimun Allah ya ce a filkufuri za a radar lawa an yadiyau ya yadiyau lil islam idan Allah ya ga dama zai shirye da su kasa ikon nan yadiyau Allah ya ga dama zai shirye da su zai shirye da su da musulunci wa yana rada an yi azibahum يموت على الكبر فهم يستحقون ذلك لأنهم ظالمون za a bar su a haka domin za su kasance wato za su kasance cikin zaluncin su har sai ya zama su mutu a cikin kafirci kuma sai su tashi a wutar jahannama Allah ya kiyaye wa hada gayatu fi azmatin rasul sallallahu alaihi wa sallam shehul islam yake cewa wannan shi ne gayan girmama annabi amrahu kullan amrullah duk al'amarin manzo Allah al'amarin Allah ne hatta annahu laysa lahu min amrihi shay'un shi kuma shi abin da yake kenan yace duk wani al'amarin manzo Allah al'amarin Allah ne har sai da zama annabi bai da wani al'amari na ga sai da Allah wannan cikar gayar girmamawa ne cikar girmamawa kenan Allah ya gada dukkan al'amarin a ba kullum muna zuwa Allah samu dace ko ba ka ke cewa ba Allah samu dace wai ka dace da tsarin ka ya dace da nawa da na Allah to shi annabi gaba ɗaya komin sa na Allah wa ma yanti ku anil ha in huwa illa wahyuha ko ko a a annutuku a larabci ba alkalamu bane annutuku yana tana da bambanci alkalamu shine ka hada wani zance ko ba ka bane jumla a samu amma annutuku ko hum in ka ce hum ka yi nutuku HWM ko na masu tajin ya kayan nutuku shi nutuku furuci kawai harafin su fito ko yaya ne to kowannen manzo Allah baya yi haka kawai sai Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam walillahi ma fi samawati ma fil ardi as-samawati wal ardu ko ma fi samawati ma fil ardi lillah abin da duka yake sama mun sa abin da yake sama kowa ya sa abin da yake sama ai ba wanda sai dai labari ko ba haka ba to duka abin da yake saman nan kun san dai akwai abubuwa da yawa a sama ko ba haka ba eh jama'ar musulmi akwai abubuwa akwai abubuwa halittu ga sunan iri iri Allah ya abin da ya a saman muna ta jin labari har ma Allah yake cewa ita aljanna aljanna ma ba a sama ne to labari yake wutar ma ya sama ne ko a wuta a ƙasa da ita duk da rakin asfali eh aljanna a sama ne da halittun Allah da malari ga shi nan dai to duk abin da yake saman nan wanda ita sama ga ta nan ba ta da ƙarshe ko tana da ƙarshe babu hatta faɗuwar ranar da kake gani ba wani faɗuwar ranar take ba yanzu nan yanzu haka za ka tambaya a Senegal su ba ba dare yake ba daren bai zo ba tukunna da saura da saura Senegal ba muna wajen awa biyu ne ina ga dauna mu tsakanin mu da su dare bai yi ba suna jira a sha ruwa in aka tsara gaba haka aka tsara gaba haka yanzu kuma wasu wuraren yanzu kamar irin America lokacin da muke lokacin da muke biyar na yamma to lokacin su kamar karfe tara ne haka ko goma na safe tsakanin mu auren da nisa ko nan da take da suna Ghana tsakanin mu awa ɗaya ne yanzu muna karfe tara a nan su sun san takwas ne za mu sha ruwa a azumi sun suna can suna jira tsakanin mu to akwai inda ma fa duniyar gaba ɗaya akwai inda rana bai wuce awa biyu ake mutu ba sauran gaba ɗaya dare ne rana ko za su zo ne sai mai yana yake cewa ne gangari sai fisha kawai a gane yawa sai ta sai dare ya shigo an gane akwai yadda kuma dare ne ya fi yawa sosai ko mu da muke tsake za ka ga wani lokacin dare ne ya fi yawa wani lokacin rana ta fi yawa to duka dai abin da yake sama wa ma ta adadi da abin da yake kasa kasa gaba ɗaya abin da yake kasa ma ka sani yawansu an ce abin da yake halitta da take ban kasa halittu dubu biyar ne wanda suke ƙasa kuma cikin ruwa halittu dubu ko goma sha biyu ko dubu kai namanta tsakanin nan halittun da suke cikin ruwa eh amma kuma ku sani kifi akwai tarwada akwai karfata akwai akwai a karkan gwa mana da wani yare ba akwai an gani akwai yau akwai wannan sukun biya to suka fa kifi ɗaya ne kun gane kifi ɗaya ne amma kan mu gane idan an ce halittu dubu goma sha kaza ne duk wa'annan jinsin kifaye da muka ambata kuma da yawa haka ne to a ɗaya suke ɗaya ne sai ka nema kuma wani sai zama biyu yawa to sai ka sai misali in ka gama lissafin a kaza shi bi iri kaza kaza kaza ka gama lissafin daya to sai ka dawo ka ce kada biyu ragon sai to haka za ka yi ta lissafi sai ka lissafa dubu goma sha zama da musulmi wannan wannan halitta kenan to dukkan wa'annan halittar fa da na sama da na ƙasa su sama kam daman wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya runduna yawan rundunar Allah sai Allah to da na saman da na ƙasan duka mulkan wa khalqan wa abidan kullu lillah duka gaba ɗayan su duka al'amu dukkan su kayan Allah ne duka kayan Allah ne ya gafir liman ya sha'u Allah yana gafarta wanda ya so almaghfiratu lahu almaghfiratu lahu wato gafara kai tsaye a wurin Allah take wa yu'azzibu man yasha kuma yana ga yana azabtar da wanda ya so a قال قال الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى مغفرته ليس لها الا wato shi wato idan Allah ya gafara ba zai tawaya ba ya tattara dukkanin masu zunubi dukkan su shi ta ma ai annabi Isa san karshen da aka tume shi ne ce in daga fillan fa inna hum ibaduka ko yawa in ka gafarta musu bayan ka ne ya rasulullah ya ubangiji in kai musu azaba ma dai bayan ka ne amma ni ba ni ne na ce su bauta mun da bayan iyaka ba to saboda haka duka waɗannan ayoyi ayoyi na tauhidi wanda suke so bayan Allah su koma zuwa ga ganin girman Allah subhanahu wata'ala wato a ga girman Allah kuma ya zama an dace mutum ya dace wajen bautar Allah da tsoron Allah ya zama yana tsoron sabawa Allah kuma ya zama yana su yana kaunar yi wa Allah biyayya wallahu sani Allah li auliyaihi ga waɗanda yake so wato waliyansa wallahu gafurun ubangiji ne gafara ne da auliya'i ga wanda yake so rahimun fi ahli da'ati kuma rahimun shi ne rahama ne da ahli da'ati ahli da'ati ga ma'abota mata da'a
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أتآفا متآفا نعم واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين ubangiji madaukakin sarki yake gaya wa muminai ya lazina amanu la ta'kulu ya lazina amanu ya ku da suka yi imani la ta'kulu riba kar a ci riba a da afan muda'afa wato ninki wato ninki a cikin ninkawa abinda a abinda yake kasancewa akan maganar riba riba ta da suka su kashi kashi amma dai a muhimman da su ne guda uku duk da akwai sabanin a malaman mazhaba a cikin a ce kaza riba ne wasu su ce kaza bai zama riba ba amma dai muhimmi shine wato mutum ya zama a almuhim shine mutum ya zama a ya ba da abu wajen dawo da abun ya zama an ninka masa an gane shi sama Allah yake ce annama albay'u mithlu riba wa halallahu albay'a wa harrama riba wato Allah ya haramta riba shi sama can Allah yake cewa wa harrama riba haramcin kai tsaye ba an zo ba an kawo shi bane a alafi gatin na a nahi kai tsaye aka fito da haramcin wa harrama an fito da haramcin karara ba la kaza ko in ya kuma kaza ba a wa harrama Allah ya haramta riba wato tsarin ubangiji shi kullum ubangiji subhanahu wata'ala akan bayansa inna allaha ra'ufun bil ibad shi kullum Allah akan bayansa rangume yake mutu in ba haka ba ai ba yanda za a yi kaga a wanda yake bai imani da Allah ba bai yi imani da manzon Allah ba kafiri wanda yake yin Allah yake yin manzo Allah amma sai ka ganshi a mota yana ya hada AC ko kuma ya zama shi Jacob makwabcinsa Malam Usman amma shi sai ya kwana ya tuka shi Malam Usman kuma ba kulera misali to me yasa haka saboda magana ne na bauta na taɓa jin wani malami yana cewa ya ce wato ko mai mulkin unguwanku ne ya yi alkawari cewa zai dinga wato ya yi alkawari cikar kimarsa shi ne cika wannan alkawari tun da Allah ya ce wa manin dabbatin tilarfi illa alallahi ne rizuquha tun da Allah ya ce wato arzikin a wato addabu a larabci kullu ma ya dubbu alal arziki ne addabatu duk abin da yake tafiya a ban kasa ba wai dabba dabba ba duk abin da yake tafiya a kan kasa sunansa dabba kuma rizqu ha alallah daukan tsawainiyan wannan halittar tana hannun Allah to duk da ya zama haka dole ne ko kuma ce duk da ya zama haka Allah subhanahu wataala zai zama shi ke daukar tsawainiyar wannan halitta to tun da ya zama haka to Allah baya so a cutar da halittarsa yana daga cikin essence hikimar da ya sa aka a wato aka haramta riba shi ne tana zama damuwa tana kawo talauci a tsakanin al'umma ka karfi naira ɗari ba shi na taɓa faɗa a majalisi irin wannan a wancan ayoyi da muka zo a ta matsara wa ranar riba ɗin cewa duk wanda kaga ya zo yana neman rance a wajenka da Allah akwai tana sa a yi rance ko babu ce wacce ce a jiki take sa mutum ya rance ai babu ce ita kuma babu me ai tsiya ce ko ba ka bane wasu ma suke cewa wai ai shi talauci na kasa ne kuma ku gane ba a na kasa ne kana so za ka yi abu eh amma babu ce ta yi me ita za ta hana to kai kai me ka tawaya kana kasa ya sosai talauci na kasa ne a ran ba haka ne haka ne kana so yar babur din nan kana so ka hau dan saurayi ko ba ka wani ana tari a gari kana gani ga sanar sabuwar mashin kowa ana fanta ma amma kai ba hali na kasa ke to idan ya zama babu ita take jawowa a yi rance to yaya za a yi kuma ka yi rancen a zo kuma a ɗaura maka wani abu babu ce ta sa kai a kuma ƙara maka wahala a cikin babu ka so ita ce riba jama'a na karfi dubu goma ma talle a ce maka misali ma talle a ce maka mu da kuɗi an dubu goma dan kasu shi mai karba kullum karamin murya yake yadda doriya abdullahi ne da subula inda mu kana san sun kai ko ba gama ne kana dan faɗan bukatu kana kana dan ladabi ko ba ka bane wallahi alaji kaza kaza da Allah ina so a taimaka mun da aron kuɗi naira dubu goma sai da kaka ko ba ka bane kuma da wahala ce ta sa kai ke ka zo kake yin wayannan abubuwan da mara musulmi to kuma an baka sai to ni sharadin kuɗi na zan bayar amma sai dai idan kakar za a bani ko za a zo min da buhumati guda biyar ko za ko kuma ruwan kudin ne kamar yadda na baka yawanci su na kawai ma da yake abun da wahala da wayo ba kudin za a dawo da shi ba haka ne yaran ma ba kudi yake dawa da shi ba za ka ba da kudi ne ya ce to yanzu a kaka hatsi ake so misali ana sai da buhun masara dubu goma biyar biyar har karɓi aron dubu goma to idan lokacin ka kayi buhu nawa za ka dawo da shi buhu biyu misali ko sai a ce to ka za ka dawo mana da buhu biyar ne kai kanka ka san cutar ka za a yi amma saboda me ba yadda za ka yi sai ka karba to shi ne Allah yake bai yadda ba Allah yake bai yarda ba in ka yi ai daman laifi sakamakon sa lahiran ko ba ka bane wani a saka a duniya wani kuma sai an je lahira to kana ga kamar yanzu ba mai hana ka amma dukiyar sai ta samu matsala wallahi to Allah ya hana yace ya lazina amanu wayanda kuka yi imani la ta akulun riba kar ku ci riba idan kuka bawa mutane bashi ko wani abin cilikayya ya hada na albidda wa zab da sauran abubuwan cilikayya to kar a yi riba har su a titi kayar din da duka haramun ne duka nauyi ne na riba sun ya sai ya sai a wake ko masara abinda dai al'umma suke ci kai tsaye wanda shi za a iya dafa shi a ci ko bai da mukarrabai sai ka ajiye sai lokacin da ya yi tsada misali kana ka siya dubu biyu ko kuma wallahi abun mamaki jama'ar musulmi manyan mutane har a ta irin lokacin azumin nan wai ana wallahi kwanan nan da ji abin da zan fara da kwanan nan da ji wai a ce ana sa kuɗaɗe masu yawa a siyo kayan abinci a ɓoye saboda azumi wallahi ni ban sani ba a rambo ni na ɗauka kawai dai sai lokacin tsada kamar misali an sai wake ko masara lokacin kaka a ce sai lokacin da ya yi tsada a ce amma wallahi ni ban san ana yin wai a ce lokacin azumi lokacin azumi wa mutum kafin azumin wai zai cire miliyan akwai wanda ake gaya mu kwanan nan da ke ji ya cire kamar miliyan ko miliyan hamsin yana gina wani wuri ya je su italiya su shinkafa wai ya lulluda wai ya je su a cikin wannan ginin wai yanzu ya wai azumi ya zo ya fara cirewa yana tsayawa kuma da shi za a zaki su a gaban a ce ba su da kirki a ce shugabanni kaza kaza kaza wato wani matsa lokacin inda tasu wallahi mu ma da namu amma duk bala'in da shi talaka kan mai nema za ka shi kan baya ciki ba a baya ni ban yarda da akwai fatori na malamai da suke a ai halin mu ne to na halin misali in dai ka cire su waɗannan su da shugabanni wallahi su ne masu damuwa to shi talaka ne ne laifinsa wani sai ya yi babur ba sai ya yi asaba eh sannan ya kaiwa gidansa abin da za su ci kuma an zo an kara an kara an kara an kara to ba zai addu'a ba sai shiru ya mutu kenan a dole ya yi dole ya yi dole ya yi addu'a akan wadda ya yi mai ya ɗora masa wannan ya shigar da shi wannan bala'in kuma ko su masu saidawa inda gwamnati ta yi abin da ake kira price control ko da bayan da za ta wannan matsala amma kasa ce kowa ya ga dama abin da ranta yake an ce misali shinkafar nan ya zama in za a ƙara mata kuɗi to za ƙarin zai fito ne daga gwamnatin tarayya kai tsaye za a ba da sanarwa a gidajen rediyo da gidajen talabijin an gane da duka baban yada labarai kowa ya farka daga bacci da safe kawai ya san yau shinkafa za ta ƙara naira biyar ko goma wallahi da rai ba zai dinga bashi ba haka ne amma mutum zai siyo abu ya zo ya sayar yadda ga dama saboda me jari hujja yana da kuɗi a hannunsa to da su da wa'yancan su ne masu damu kuma in bala'in ya zo shi kuma Allah kira in bala'in ya zo kowa kanmu zai zo kan mu yi tilawa ko ba haka bane to aran ma Allah ya ba mu in bala'in ya zo sai zama su za su za su su za su tsokano abu sai su matsa sai ya rikirkito kan mu kuma wallahi jama'ar musulmi sun ya sai abu wai ya je sa kuɗi wai ya sayo abinci wai ya yi tsada ya tsira musulmai a azumi kuma sunan wannan mutumin umar ko usman ko abubakar ko wani ko wani wani rayuwa ne wannan wanda ya kamata ya zama kana da wannan kudi miliyan talatin miliyan hamsin kai wato ka sadakar da kamar miliyan goma a cikin talatin wannan kayan in ka siyo kawai abinda za ka yi za ka rage wa muminai ne masu azumi wanda za su yi maka addu'a ta je gaban Allah addu'o'in mutum uku laisar manzalla faɗa laisar bai na wa bai na lahi jawon a cikin asa'in wata yin tsira mai azumi har sai ya yi buɗe baki to kaso ka matsa kuma ga mala'ikun nan biyu kullum suna wannan yana cewa Allahumma haɗi mun fi da kalabar ko Allahumma haɗi mun fi da kalabar suna nan suna addu'a saboda haka ko ka ci riba ma wallahi ka sani faduwa ne ko ka ci riba wallahi sai bala'in ya biyo ta inda ba ka tsammani sai ya zo ya same ka saboda ka wallahi ya kamata jama'a a gyara masu arzikinmu da hukumomin su gyara wannan matsalar mu wanda ba su da shi su ji daɗin rayuwa mutum ya yi azumi ya yi azumi a irin wannan garjin ranar ya zama wai iya abinda zai ci kawai jalab ne da 'yan nama ok so oh haka ne Allah ya rama naman da wani na ɗauka da za a iya jalon ne da ɗan namomi kamar ashirin haka kai a ce abin ba haka ba ne subhanallah akwai damuwar da ba su wallahi mu gyaggyara kuma dai su mahukunta tsaya a kan irin wannan abu yanzu wannan ruwa din nan da aka ajiye a gaban mu a saudiya duk shekarar kowace shekara ka je ka riyal ɗaya ne kamar matsayin a da a najeriya ne wai naira ɗaya ne kwanan za a kara kudin biya wata ko haka man za a biya wata naira nawa ne ba naira biyar ba ne yanzu ina ga a najeriya nan ban ganin da za ka je ka biya wata naira biyar akwai wuraren da wallahi naira ashirin ne ma in muna tafiya a hanya muka tsaya zamu ya ce naira ashirin haka ne kana barin boci ka shiga naira to a ƙasashen laraba fa wannan naira ɗaya ne akwai ƙasar kuwait zan ba ku wani labari su yadda suke yi wato ana yin abinci ne takeaway ake yi ba irin namu na nan ba ba mai a wadda ake tashi a ɗan wannan ɗan sosan a'a ba irin wannan ba sai kawai ake yi da kaji a ciki da abubuwa leda manya-manyan leda yadda ake yi yanzu ba wannan titi ba ne to ƙarshen jakshin ɗin titin nan na nan kusa na bypass akwai manya-manyan freezer tun da kamar express ne ma wanda ya je ƙasar shi ke giya akwai manya-manyan freezer kamar guda hudu ko biyar wannan abincin ne a ciki a wancan zikin sun shiga wata unguwar lokaci ko akwai kamar haka dukkan ƙasar kowane jakshin na kan titi akwai wannan gwamnati da take aikin su kawai ana yawo da mota ana buɗewa a ta idan aka je aka tarar da to kafin dai zo na bari biya muku wani aka gama sawa to ba a zuwa ɗauka shi ko ku gane maganan ba ma'ana gwamnati ne take wannan za ka kyauta ne ba kawai za ka je ne ka bude ka ɗauka to yau wato ga ga cikon maganar mutum yana jin kunya a ganshi a gaban wannan birjin akwai haka ne mutum yana jin kunya a gaban shi a gaban wannan kurjin ko ya zo yana jin kunya saboda wai kar a zargi ya je daukan wannan abinci ne bayan Najeriya bayan an ci abinci har sai an nemo jega washe gari ba za su haɗu da shi gaskiya ne to me jawo wasu lokutan rashin wasu rashin gaskiyar da talakawa suke yi wallahi babu ce babu ce sau da za an kama wasu ko barayi ko an abincike suka ji mutu yana matsala ne na babu a nan garin an yi lokacin baya-bayan nan da wata ta ta yi rude ta ji za ta shiga ban daki kafin ta fito ta abin nan makwabciyarta ko sun aka zo aka tace yana bararraka aka ɗauke tukunyar an yi wallahi a nan garin aka yi an kai ƙara har su bin aka je rikicin haka na jage cewa asibin ne ba za ta zaga ta fito to kwanan su uku su ɗin ba su ga wannan ba kuma ƙasar da wata ƙasar kawai man ta yi ta sunan kawai suke da shi shi kenan yanzu zamfara nan yankin zamfara din nan zinari ne a kwanci a wurin fadagol a kwanci a ƙasar kawai haƙowa za a yi a sayar a ji daɗi zinari ne a kwance a nan jihar gwamfe nan wajajen yaman su lebadin nan akwai uranium a wurin haka ne akwai uranium manya-manyan ma'adanai wanda wasu ƙasar kawai sun samu koko wani ma'adani ne abin nan kawai shi kenan da shi suke rayuwa 'yan ƙasa suke jin daɗi ba a ɗauke wutar lantarki asibiti mutanen wani sun je saudiya ba kirkiran ciwon ciwo suke badan zafin da masu magani ko ba san ana yi ba a mutanen mu sun sai saboda saboda kyauta ake akwai asibitocin kyauta ko magungunan can wallahi ko daga buɗe sun kai ko kwalbar da gani ka san ba irin na Najeriya ba maganin sha akwai bambanci da irin na san da nana mutum sai ce he je kawai samu likita ce kansa yana ciwo sai a haɗa masa leda gobe sai tafi wani asibitin wallahi ka aiki ka ga mutan- mutane wani masu dan zuwa maka makan nan yana da paracetamol a gidansa ko yana ranar ma ya gaskata ne ce jiya ma yanci
matarsa ne maza da shi haka ne sai yake cewa in yi littarar da maganin alta sosai za ta yi umara haka ne haka ne wani sai na kullum gidansa masu dan zuwa maka makan nan kullum da magani na can a a gidajensu to ba wani abu bane akwai matsalar shugabanni da kuma masu arzikinmu ana cewa kullum malamai suna ta magana a yi sadaka a yi sadaka a yi kaza wai sai mutum ya wanda ya daure ne ya fita muku da kunu da yamma kunu eh wai wai imanin ma ke na aran wai ya fito da kunu ya fito da kunu to kunu kuma الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا الربا الذي كانوا يتعاملون به الجاهل في الجاهلية wato riban da ake yi a zamanin jahiliya yanzu duna filmali suna ƙara wato abin da akan kuɗi inda hululul ajali yayin saukar ajali idan an ce lokaci kaza za a ba da kuɗi to sai a ƙara ma'ana za a ba da ka karɓi a rancen kuɗi lokaci kaza za a bayar to lokacin ya sai a ƙara wai ake nuna fitalabi sannan yanayin interest har ad interest ba shine yanayin jinkirin ba da kuɗin misali in ka ce zan ba da kuɗin nan a watan kaza to sai watan ya yi bai samu ba to faɗin sun ƙaru kuma wannan ran ana ƙara ƙarawa eh shi ne wayo ake nuna ƙara ba ba ta kuna a da'afa mu da'afa to shi ne sai ya zama ninkin ba ninki wata ƙulla Allah ya ce ku ji tsoron Allah da tarki yi da barin riba riba ba kyau a daina wata rana mun je wani gari majalisi haka sai zama a wani yana sai da kuɗi mun san shi ma riba ne an- ba kyau sai da wato a- sai da jinsi da jinsi ba a yi kamar yanzu yadda ake yin sai da wannan eh, mutum ya zai ce yana son sabbin kuɗi zai yi aure ko zai wani abu akwai wanda na sani a kan wur- a sana'ar su kenan Eh, sai a ce wani muna son sabon kuɗi in ka ba da in za su baka dubu ɗaya sai ka ba su dubu ɗaya da ɗari biyu wai saboda wannan kuɗin sabo ne haram ba kyau tsoron da muka je musu majalisin sai ya zama aladin da muka je irin aladin kawai nan da ya ya samu irin wayannan sababbin kuɗin a gaba na sai zama mutane suna ta zuwa saboda za a yi majalisi za su yi religion nan suna suna ta canja yana musu wannan sai na ce alaji wannan abun fa wannan abun da ake ba ba kyau ba gaskiya ce kai malam na nawa kuke so ko ga- ya ma manta da magana ta kawai ya ci gaba da abin da yake to haka ne yake yawanci musamman a ƙauyuka suna yin wannan abu sosai kwarai da gaske wata kulla ku ji tsoron Allah bi tarki da barin haka lallakun tuflihuna ko za ku ko za ku shiga cikin masu rabu wata gunnar allati Allah ce ku ji tsoron wuta allati wa iddan lil kafirina wanda aka tanade ta ga kafirai a bakara akwai irin ta wata gunnar allati wa iddan lil kafirin har yanzu irin ta exactly akwai ta a bakara a wannan sai Abdullahi bin Abbas ne yake cewa a wata gunnar allati wa iddan lil kafirina anan al kafirina ana nufin allazina ya akuluna riba wanda suke wato karɓar riba ɗin su ake magana da su cewa ku ji tsoron wuta wanda aka hura ta dan ku domin a, idan wanda yake cin riba la ya kuma da ko illa kama zai ta ka mu shaidanu min almasi wato ranar lahira mutum zai tashi ne kamar wanda shaidan ya buge shi kamar wanda ya kamu da farfadiya haka zai zama a, a ranar lahira wanda yake cin riba to da ka mu ji tsoron Allah wannan karatu da muke yi da malamai kuma suke yi duka ana yi ne don a samu imani ba jarida ake karantawa ba ba ana karanta jaridar rariya ko gaskiya ta fi kwabo bane a ana jin abin da ya dace ƙur'ani in ya faɗi abu a aikata a aikata wanda aka hana mutum ya yi iyakacin ƙoƙarin sa wurin bari idan ko har ya kuta ciki ya gane shi din kayan wani ne shi ba kayan kansa ba ne mutum yana da mai shi waye mai shi shi ne Allah ba ka da ikon komai ba wanda yake da ikon kai- kai kansa gobe ko akwai wallahi ba mu babu mai ikon kai kansa gobe duk wanda ka gani shi yana tafiya yana tafiya ne a cikin ana kasar rubi ana sarrafa shi ne to tun da koyi zama ka san kana da mai kai to ya kamata da guji mai kai din nan ka kiyaye abin da ya kamata a aikata na alkhairi a yi ƙoƙarin aikatawa nawazin sada zumunci bin iyaye kyautata wa iyalai da ƴaƴaye da duk wanda makar- da wanda suke kusa da kai kyautata musu ibada kamewa nutsuwa gaskiya amana adalci ko ba haka ba duka irin waɗannan abubuwa mutum ya dinga ƙoƙarin nemo su ya dinga sacin su kamar yadda mai babbar waya yake sacin agogon ya dinga ƙoƙarin sacin irin waɗannan ayyuka na alkhairi abin da ka sani kuma wanda kake yi wanda ba daidai ba ne baya kan daidai mutum ya dinga kokarin nisantar kansa daga irin wayannan abubuwan da mara musulmi da haka ne mutum yake zama wayannan matakai su ne mutum yake komawa ya zama salihi ya zama bawan Allah ya zama har ya zama waliyun min awliya illa sai zama yanzu ba wai maganan kai kana da mai shi ba a'a shi ne kitin yana mai kaitin yana kishin ka zama kayansa eh kun san siyasa suna faɗa a kuma na wasu da yan siyasa suke yi ya ce a ai wani kayan mu ne ko ba ka ba ko makwarci suna faɗa a wani ai kayan mu ne wallahi wani kayan mu ne eh wai wato wai kai kam ka zama nasa to ka yi kokari ka zama kayan Allah na ma'ana ku ci kokari ya zama kayan Allah na ma'ana ya zama ka zama na Allah ma ma kana lillahi ko man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya zama na Allah Allah zai zama nasa haka waliyai suka zama sun zama sun samu yardar Allah sun samu yardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji waliyi yana gaya maka cewa jiya na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko azun nan muka rabu da annabi Muhammad wanda bai yi da wannan bai da wannan magare to dai na faɗa ce ce kai ji wata magana annabi sai za a gan shi to da man kai sai za a gan shi tun daga fara daga inkari ma ai ka samu matsala ai ruhin wani da na wani ba iri ɗaya bane jama'ar musulmi mun sani da ya je isra'i maza Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ga wasu daga cikin sahabban sa ko ba haka ba da ya bar su a ƙasa kuma ya je a da su a sama saboda ne saboda ƙarfin imani ƙarfin bin Allah ƙarfin soyayyar manzon Allah to da haka mu rike addini jama'ar musulmi mu rike imani mu rike aiki mai kyau sai ka ga rayuwar mu ta yi kyau sai ka ga mun samu dukkanin alhairi sai ka ga Allah ya shiga cikin al'amarin mu sai ka ga al'amuran mu ba za su lalace ba duk wanda ya zama yana tsoron Allah ya yi haƙuri in tasbiru wa tattaku ko la ya durruhum kai la ya durrukum kai du shay'a duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi haƙuri a cikin rayuwar duniya to sharrin ne sharri ba zai cutar da shi ba to dama ne wani abu ne ya fi kowanne sharri ai ta duniya ce da fi kowanne abu ma sharri saboda ba ta da garanti ko ba ka bane yau kana kaza gobe duniya za ta yi canza gaba yadda kake nan ba hana kake ba Allah ya mana dacewa Allah ya tabbatar da mu aka hanya mu daidai ce Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau harama ko yana da
baya kuma abin da neman addu'a tuna ba wani tabbai ta shi ne a kashin ta ba ta aukewa amma dai ku ne sa harama assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya nuna wa mana da alƙawarin sola. Ana wurin da kowa na da yake ba. Ya tsara su da kwanta da basira. Akwai wani da akwai wani bawan Allah ya aiko yana barar addu'a.
na'am A taimaka mishi da addu'a a kan bukatunsa da damuwoyinsa.
na'am Allah ya ja mana bukatunmu gaba ɗaya. Damuwoyinsa kuma Allah ya yi mana.
amin ya rabbi Sai akwai mai tambaya.
na'am Tambaya yana tambaya akan zakka ne. ya tambaya da yadda aka kawo da karatu ya zo ke mutum ba ne ke kuma da ya zo ya amsa maka wannan tambaya ya ce tambayar shi a kan jiki a kan jikar nawa ne yanzu ka take kamawa daga nawa ta kare an tashi misali misali ana yi hadda kamar misali fili filayen da ya ce ya bari ko kuma a'a iya kuɗi da ake juyawa suna yake wannan su ake wani tsari duk abin da ba juya shi ake yana zama kuɗi ba shi ba cikin lissafi eh misalin nan ya haura a kwanaki akwai wanda ya tambaye ni eh ya haura miliyan ma ya haura haka sannan a idan ya zama miliyan din ne to za a raba a ana raba shi kashi goma to kashi ɗaya daga cikin goma za a raba kashi hudu to ɗaya daga cikin za a bada zaka da yadda abin yake kina eh amma za mu tambayi lissafi din gobe za mu zo da yadda lissafi yake a wannan lokaci saboda yawa in sai sun kai kaza ne ake fitarwa zaka eh kwanaki wani ya tafiye da na bincika kuma amma gaskiya ne yanzu na shaba kuma da yake dai abubuwan daman suna suna caccanzawa saboda canjin dala da dirhami saboda su mutanen dubai suna aiki da dirham ne har yanzu kudin su dirham ne ba a ciki to akwai canjin yanayin kudade na duniya da suke caccanzawa shi sa zaka ga kowace shekara da yanayin misali da yadda yake zuwa sadaki da diya da zakka duka suna caccanzawa musamman mu a naira tunda kaga naira tana hawa tana sauka to dole ne in ta hau zai zama adadin yadda ta hau za a yi za a accumulate sai a sai a dikar haka in ta sauka haka ne ake yi to insha Allah gobe za mu zo da yadda littafin yake kuma za mu yi bayanin Allah ya Allah ya taimake mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun mu Allah ya samu daga cikin yantattun wannan wata Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya raba mu da shirin duniya da lahira albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka masu damuwoyi cikin mu Allah ya warware musu damuwoyin su masu bukatu Allah ya biya bukatun su marasa lafiyar mu albarkacin wannan wata albarkacin manzon Allah Allah ya warware Allah ya ba su lafiya wanda suke yawo da rashin lafiya da wanda suke asibiti da wanda suke gida duka kowa Allah ya ba shi lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana wadata Allah ya bunkasa dukkanin harkokin mu duk kowa abin da yake Allah ya masa gudunmawa a ciki masu neman ilimi masu neman kuɗi masu aikin gwamnati kowa da abin da yake Allah ya mana dacewa albarkacin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد البشر وأبوك والخاتم لما سبق على سماعك بالله الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقدار العظيم آمين آمين آمين آمين الحمد لله
Thank you.